من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآجبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan shekara ta 1439 bayan hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ci gaba da karatu a wannan littafin mai albarka sharhu sunna da ikon Allah sati da ya gabata mun tsaya kan magana ta biyar ko in ce babi na biyar inda malam yake magana akan su wane ne aljama'a yace wa humus sawadul a'zam sune wani danzazan mutane ko taron mutane mai yawan gaske sai ce wasawadul a'zam alhaq wa ahluhu abinda ake kira dandazon mutane ko taron mutane shine gaskiya da masu bin gaskiya as-sawadul a'zam hum ahlul haqqi sune ma'abuta bin gaskiya ko inda suke kan gaskiya wa ahluhu almutamassikuna bihi su kuma masu mutanen gaskiya sune masu riko da gaskiya kamar yanda yace walaysa ma'ana sawadul a'zam mujarradul kasra ba kai yawa ake magana ba ba taron mutane shine ake nufi da sawadul a'zam ba a ma'anar sawadul a'zam man kana alal haqi wanda ke kan gaskiya ko kuma wanda ke kan gaskiya walau kanu qalilin ko da yan kadan ne fahimus sawadul a'zam sune dandazon nan wanda ake ce mafi yawa hatta walau kana rajulan wahidan yace koda mutum ɗaya ne idan dai man kana ala haqqi fa huwa sawadul azam wato abun ba yana nufin sai an taru miliyoyin mutane ko dubannan mutane ko ɗaruruwan mutane ba duk wanda ke kan gaskiya ko mutum ɗaya ne shine na Allah kuma shine jama'a wacce take mai yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka a la nanzur lil kasra malan yace ba za mu kalli yawa ba wa inna ma nanzuru lima huwa alaihi za a kalli da suka taru ga su can sun taru kamar a gansu suna yin abu sun ce ibada ne suna da yawa to sai a kalla abinda Allah yace ne abinda manzon Allah yace ne shikenan sai a yabi abu Allah bai faɗa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa ba ya zama abin zargi faqad takunu al kasratu ala dalalatin da yawa ko kuma ala dalalin da yawa yawa yana kasancewa akan bata tunda Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani yace wa in tudi aktsara man fil ardi dilluka an sabilillah idan kabi mafi yawan wa'anda ke bayan ƙasa Allah madaukakin sarki yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za su batar da kai ne daga hanyar Allah madaukakin sarki dan iyattabi'una illa zanna ko wa inhum illa yakrusun babu abinda suke bi sai zato ba addini na gaskiya wanda ya zo daga Allah madaukakin sarki ba ba wanda mala'ika jibril ya karɓo wahayi ya zo ya kawo maka suke so su bi ba don haka banda ƙarya ba abin da suke bi har a waye gari ka tadda wani mutum ya ce shi abin da mala'ika jibril ya zo da shi wani abu ne wanda sai da an kai biye biye tukunne ya zo saboda haka shi yana da direct ba indirect ba daga Allah madaukakin sarki to kaga wannan iyattabi'una illa zanna wa inhum illa ya karasu Allah ta'ala ya tsare mu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani sura ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan mutane koda kana kwadayin su zanto mummunai ba za su zanto mummunai ba bi ma'ana yawan yawan daga cikin mutane ko kana kwadayin zantowar su mummunai ba za su taba zamantowa menene ba mummune kaga Allah subhanahu wata'ala nan gurin yawa ne amma kuma yana me yana zargin yawa wama wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata sura yake cewa wama wajadna li aktharihim min ahadin al'umma da muka aiko annabawa da manzanni da suka wuce kafin zuwan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ba mu samu cika alƙawari su karbi abin da aka zo da shi ba mafi yawansu kenan yan kaɗan ne wa in wajadna aktsarahum lafasiqin malan Allah ta'ala yace mun tadda da yawa daga cikin su fasikai ne sun fita daga da'a ga Allah madaukakin sarki to kenan yawa ba abin yabo bane idan ba akan gaskiya bane ba an fahimta annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi shekara daidai har 950 kadai wa'azi yake yi amma Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil to su wa'ancan ne ke kan gaskiya ba su yanko kuma yan kadan kaga wannan yan kadan din kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun wani gurin Allah madaukakin sarki ya ce da yawa daga cikin mutane fasikai ne bi ma'ana wa'anda suke fita daga da'a ga Allah madaukakin sarki ne ba su yin addinin da Allah ya tace kenan falkasratu falkasratu la yutarru biha yawa ba a ruduwa da shi wala tuttaba'u illa idza kana alal haqi ba abin taro ko dandazo wanda yake da yawa in dai ba akan gaskiya yake ba man kana alal haqi fa huwa al jama'a wanda ke kan gaskiya shine al jama'a shine ahlus sunna wal jama'a inda ake cewa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kanu sawa'un kanu qalilina aw katirina malai ce suna da yawa ko yan kadan ne in dai kan gaskiya suke to su ne jama'a abdabit huwa ma kana alaihi abinda ake kula da shi a daure shi a kullu akan shi shine abinda suke akai hal huwa haqqun aw batil gaskiya ne ko kuma ƙarya ne shine kawai abinda za a duba ina fatan ana fahimta don haka fadil ibn iyad ma yana cewa karka rudu da yawan masu yawa kai dai ka bi gaskiya ko da mutum ɗaya ne akan ta fa in kana haqqan fahumul jama'a idan suna kan gaskiya su ake kira jama'a walau lam yakun alaihi illa wahidun koda mutum da yake tafiya akai wa in kana badilan idan kuma barna ne fa huwa dalalun bata ne wa in kana alaihi aktharun nas koda mafi yawan mutanen gari ko kasa suna bi kasan akwai masu ruduwa da me da yawa inda ba a kaza aida ba a zama kaza ba to in ka duba a duniya ma arna suka fewa ko musulmi suka fewa babu shakka wannan ba sai kace wannan ba sai kace mutane su baka amsa akan wannan ba ina fatan ana fahimta to kuma shi yake nuna abinda su arnan suke akai ko inda ba musulmi shine gaskiya haka ba shi bane ba saboda haka ƴan uwa kada ka rudu da yawa wani shi yawa yake kallo kullun ana ƙara yawa an taro an yi kaza an yi kaza to shi zai bi to wannan a lokacin ne zaka bata dan Allah ya ce wa in tudi aksara man fil ardi billuka an sabilillah na'am Allah a yace wa man kalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shay'in min amri ad-din faqad kafara mala yace duk wanda ya sabawa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wani abu na addini wannan mutumin ya kafarta ya ba addinin musulunci kafara ya tamilu kufrul akbar wa ya tamilu kufrul asgar kafircin yana iya daukan babban kafirci yana iya daukan karamin kafirci ma'ana babban kafirci wanda zai fitar da mutum daga milla addinin musulunci gabaki daya karami kuma shine wanda bai zai fitar da mutum gabaki daya ba amma zai a haka in ya bi to zai iya fitar da shi bi hasbi mukalafa gwargwadon da yanda mutum ya saba wa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce faqad kafara yace laysa ma'anahu annahu kafara kufrun mukrij min al-milla mutlaqan bayana nufin fita daga fita daga musulunci kafirci na kai tsaye ba kare ya kuno haza wa kare ya kuno kufur asgar ina yiwa babban kafircin ne wanda mutum ba shi ba addinin musulunci akwai wanda kuma kufurul asgar ne karamin kafirci almuhim anna mukalafatu salafi kufurun sabawa salafus salih sahabbai kafirci ne kare ya kuno akbar wani lokaci yana iya zantowa babba wa kare ya kuno asgar wani lokaci zai zanto karamin kafirci hasbal mukalafa gwargwadon yanda mutum ya saba in ka saba musu aqida to shikenan ka fita saboda aqidan su ita ce aqida ta gaskiya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yake akai da wanda ya tsaya akan wannan shine zai tsira don haka Imam Malik kamar yadda muka karanta a baya yake cewa la yuslihu akira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha allazi aslaha awwalaha huwa al-kitabu was-sunnah ألا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي سلف الصالح إمام مالك الله تعالى يقال مسا رحمة إمام دار الهجرة yake cewa ƙarshen wannan al'umma ba zai taɓa yin kyau ba sai da abin da ya gyara farkonta abin da kuma ya gyara farkonta shine ƙur'ani da hadisi bi ma'ana me Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace kuma ƙarshen baya gyaruwa sai da Qur'ani da hadisi da bin shirye da ta zo daga me daga salafus salih amma in ba haka ba za ka yi ta ikirari ne irin na yahudawa sun zo sun ce kuno hudan au nasara ta hatari ku zanto ba yahude yahudawa suka ce in dai kana son a ce kai shirye ne to zanto ba yahude nasara suka ce in kana so ka samu shirya ka zanto ba nasari sai Allah ya ce ga amsa da zaka ba su kul bal millata ibrahim hanifa ka ce ni kadai zan bi hanyar annabi ibrahim addininsa miƙaƙƙe wanda ya karkace wa yahudanci da nasaranci da sabi'anci wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai cikin masu shirka da Allah madaukakin sarki wa ma kana minal mushrikin bai cikin masu shirka da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka Allah maɗaukakin sarki sai ce fa Yahudawa su ce kaza su ce kaza sai Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ai magana ta kare idan sun yi imani da irin abin da ku musulmi kuka yi imani da shi to sun shiryu fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan suka kauce suka kauda kai to suna cikin sabani suna cikin wahala sai kafikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Allah madaukakin sarki ya taimake mu sibgat Allah wa man ahsana min Allah sibga wa nahnu lahu abiduna yace an aw anna al murada ko kuma abin nufi annahu idza kalafahum fi awwal al amr bi shay'i yasir idan mutun ya saba wasu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam magabata na gaskiya a cikin al'amari wanda yake dan kadan ne summa bitadarruj a hankali a hankali yakruju min ad-din bil kulliya zai je ya fita daga addini gabaki daya duk wani abin da aka fara shi za a fara shi karami ne idan ya saba wa addini to baka ankara ba sai ka ji ka kawai ka fice daga addini ba kai ba Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu amruhu ila al-kufri dan haka al'amarin sai ya koma zuwa ga mutun yame ya kafirci ya bar ya bar Allah madaukakin sarki yayin da haka ne cewa kai ba ruwanka da wahayin da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ka kafircewa alqur'ani ka kafircewa manzon Allah kenan ko ba haka bane ba to nan kuma kafircin karami ne ko babba ne kaga babba ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu ko ya kai ka kana ganin cewa akwai wanda zai iya baka ba Allah ba akwai wanda zai iya hana ka ba Allah ba akwai wanda rayuwarka ma duka tashi ne akwai wanda kumfa ya kunne ba Allah ba to kaga nan gurin ma mutum zai tsalle ne sai ya fada cikin rijiya kuma rijiyar mai gaba dubu ce wacce ba za a iya fito da kai ba Allah ta'ala ya tsare mu iza tamara al-mukhalafa fayaqulu amruhu ila al-kufr al-akbar idan mutum istamarra ya ci gaba ya rika sabawa sahabbai a cikin aqidan su na farko kenan kana sabawa a mu'amala da sauran abubuwa na furuwa sai ka zo ka saba musu aqida shikenan ka fita dan aqidar da wanda ya aje su akai ita ce aqidar da idan ka bi zaka shiryu idan baka yi ba ko ba zaka shiryu ba qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima Allah ta'ala idan aka jefo musu magana shine yake karban abin sai ce ku ce kaza mu dai mun yi imani da Allah mun yi imani da abinda aka saukar mana na alqur'ani mun yi imani da abinda aka saukar wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abinda aka saukar wa isma'il abin nan ishaqa yaquba da jikoki da abinda aka bawa musa da isa da baki daya la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun abinda ake so kawai mu yi imani amma wace shari'a za a bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi imani da at-taura amma yanzu aka at-taura kai am kace za ka karanta ta ba zai yi ba kai imani da injila abinda Allah ya nema kawai a ce an yi imani da amma shari'an ta riga ta tafi saboda me zuwan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi komai ya riga ya kare da addini idan ba a hannunsa ya karɓa ba wallahi addininka ba karɓaɓɓe ba ne ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka mutum zai iya fita daga cikin addini duka ya tadarraja bihi shaitan shaitan zai rika bin shi a hankali a hankali wal hawa da son zuciya wan nafsul ammaratu bisu'i da rai wacce take abin nan umarni da me da mummuna hatta ya karu da min addini kullihi har mutum ya fita daga addini gabaki ɗaya bai sani ba kenan wata iya ha uzunin wa'iya kunne mai jin bari ta jibari wanda bai jibari ba zai jiwa da sannu in ji bahaushe Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi al'amarin addini a fili yake game da Umar dan Kadabi Allah ya kara masa yadda ya ambata babu wani abu wanda yake laho gumudun yana lungu a ce akwai abin da za a sani akwai ha shi addini gabaki daya Allah madaukakin sarki ya tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne yukurijan nasa minaz zulumati ila nur saboda ya hidda mutane daga duhu na kafirci duhu na jahilci duhu na kidahumanci duhu na arnanci ila nur zuwa ga hasken musulunci zuwa ga hasken abin da zaka bi sai ka tsira shine alqur'ani babu wani abu da aka rage kar wani ya ce akwai wani abu a boye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da ya rage haka wani aka tambaye shi ne da ali akwai abin da manzon Allah yake bance ku da shi yace babu wani abin da yake bance mu da shi komai ya fitar da shi ya faɗa wa mutane dan Allah ta'ala cewa yi inna arsalnaka linnasi ko kafatan bashiran wa nazira mun aiko wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira ba mu aiko ka ba face zuwa ga mutane gabaki ɗayansu mutane gabaki ɗaya kana mai bishara ga duk wanda ya mai kyau zai samu aljanna duk wanda kuma kana gargadi ga duk wanda ya mara kyau to zai fada cikin inda baya so je shine gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da ma aljanu gabaki ɗaya babu wani wanda aka ware wanda ban da shi sai magana na shida qala al-muallif rahimahullah malam ya ce Allah ya masa rahama wa'alam ka sani kai mai karatu ko kai mai sauraro annan nasa lalle mutane lam yaftadi'u bid'atan qattun ba za su taba kirkiran wata bid'a ba su saka a cikin addini da dai hatta taraku min as-sunnati mislaha a ci sai sun bar kwatankwacin ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hazaril muharramat dan haka mutane su guji ababen da Allah ta'ala ya haramta min al-umuri na al'amura fa inna kulla muhdathatin bid'a dukkan wani abin da aka kirkire shi a addini to bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ce wa dalalatu wa ahluha fin nar bata da wa'anda suke kan bata dukkan su yan wuta ne Allah ta'ala ya tsare hazihi hikmatun azima wannan hikima ce mai girman gaske wa hiya ma'suratun al-salafi wacce zababbiya ce daga salafus salih anna an-nasa ma ahadasu bid'atan illa faqadu mislaha min as-sunnah mutane ba za su taba kirkiran wani abu a addini ba face sai sun rasa gwargwadonsa na sunna wanda yake kuma addini ne shi addini ba a kawo masa kishiya yadda ka masa kishiya shikenan sai ka kama kishiyan shi kuma addini ya koma gefe kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ana agana shuraka'u ana shirki ko man amila amalan ashraka ma'i gairi taraktuhu wa shirku Allah madaukakin sarki a hadisul qudsi yake cewa ni na wadata ga barin abokan tarayya duk wanda ya aikata wani aiki sai ya haɗa da wani aikin Allah ce na bar masa ya je da shi da wancan Allah ta'ala bai so saboda haka shirka ba ta da kyau sai ka rike Allah shi kadai in ka haɗa Allah da wani shikenan Allah zai bar wancan ne to da kai da wancan kuma duka ba inda za ku Allah ta'ala ya tsare mu dan haka yace li annahu la tajtami'u as-sunnatu wal bid'a sunna da bid'a ba su haduwa guri daya illa wa tukriju ihdahuma al-ukra sai dai ta fitar da daya ko dai sunnar ta shigo ta kori bid'a ko kuma bid'an ta kori sunna din fala yakunu lil fala yakunu al-insanu mubtadi'an wa sunniyyan babu yanda za a ce dan bid'a ne kuma ahlus sunna ne bal imma an yakuna mubtadi'an ko dai zanto dan bid'an ne da gaske wa imma an yakuna sun ay yakuna sunniyan ko kuma zanto ahlus sunna ne na gaskiya la yatami'ani fihi ba za su taba haduwa ba fala budda an tukurja ihdahumal ukra babu makawa dole ɗaya sai ta fitar da ɗaya ba za a je abinda ba haushi yake cewa wai ana bara ana karuwa in sunna ce sunna ce in bid'a kuma bid'a ne wa hadha min mudaril bid'i wannan daga cikin cutarwa na bid'a in dai ka sake ka janyo ta a jiki to kuma sai ta raba ka da sunna wannan tabbas ne wa hadhihi al hikma al ma'suratu sabitatun bit tajriba malai ce wannan hikima wacce ta zo daga magabata sun faɗa shekara dubu ɗaya da wani abu malam ya faɗi wannan magana malam ya ce tabbatacciya ne kuma abu ne wanda yau da gobe tana nuna shi wa shahidu haza shaidan haka wa daliluhu hujja a kai shi annaka tajidu ashabul bid'ah ashabul bid'ah zaka samu yan bid'a ko da yaushe yubiduna al ahadith sahiha suna kyama suna ki suna faɗa da hadisai ingantattu wa yubiduna sunan suna kyamar sunnoni wa da aduwin lahum kuma suna gaba suna kai hari ma makiya abin nan masu rikon sunna su suka fi kowa kiyayya da sunna wa abgadu ma yasma'una kuma su suka ki suka fi kowa kin sauraron ita sunna din ba su so ayyukala hadisi fulani yanha an haza a kawo a ce hadisi kaza ya hana kaza aw yuharrimu haza ko ya haramta kaza ba su son haka la yuriduna an yasma'u al-ahadith wa sunan ba sa son su ji hadisi ingantattu da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati tukalifu ma hum alaihim wanda suka saba abin da suke akan shi har abada ba sa so su ji don haka koda karanta littafi ake na hadisi idan an zo wani guri sai a da sai da za a yi hadisi na taba jin wani yana faɗa da ya zo sai ce ko dai an shahe shi ko shi kenan wallahi hadisi ya zo ga hidan a fili amma zai ci karo da abin da yake a kai ko kuma zai ci karo abin da ya tsora mutane a kai sai ce wannan hadisin ko dai an shahe shi ko an abin nan abin sai ka ji abin kunya abin abin wannan kawai ba a san yadda za a yi da shi ba ko ko ba a san hadisin ba so da yawa an ɗauka cewa ai hadisi wai alayi ba za ka same shi kawai dai ka yi karatu kaza in ka yi shi kenan an gama shi kuma karatun yi ake yi karatun me ake yi yi ake yi a kullum za ka ɗauki hadisi kawai don shi kenan wani zai ɗauka kawai ya iya fikihu shi kenan ka ya iya hadisi ba gaskiya ba ne ba in ka iya fikihu ka iya fikihu in ka iya hadisi ka iya hadisi don haka malamai suka bambanta tun a da za ka ji an ce wane malamin hadisi ne wane malamin fikihu ne imamu abu hanifa malamin fikihu ne imamu shafi'i malamin fiqihu ne imamu ahmad bin hanbal malamin hadisi ne imamu malik bin anas malamin fiqihu ne ko malamin hadisi ne to ka kowa da fannin shi tsaye akai dan haka littafin sa zaka ga littafin hadisi ne na muwadda ne littafin da ya rubuta Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka zaka ga imamu ahmad musnad ya rubuta imamu shafi'i yana da al'um da sauransu saboda haka dole hadisin tsayawa za a yi karatunsa kamar yadda aka tsaya aka yi karatun fikihu duka abu mai kyau ne a tsaya a yi karatun gaba ke daya amma ba ka rike daya baka ce kuma za ka san daya har abada ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai an tsaya an yi in ba haka bakwa to za a zo wajen karatun a rasa za a yi da shi ko da kana so ko ana so sai ga ana karanta hadisi amma ko babu ɗanɗanon karanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mutane kasan da an jefa mutane cikin wani yanayi sai ka ji an ce wai karatun hadisi wai shike kawo tashin hankali maganar manzon Allah wannan kaga kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ganin cewa maganar wani za ta iya kama kwanciyar hankali amma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ta kawo tashin hankali alhamdulillah yanzu da yawa an gano ba daidai bane an daina fadin irin wannan magana Allah ji kamala abakar gumi yace karatun hadisi da ka aiki da shi shi ka kawo zama lahiya barin hadisi da ke nan da kuma rashin karanta hadisi shi ka kame shi ka kawo tashin hankali duk bidiyoyin da aka fada an fada su ne saboda ne barin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu da su ake karantawa ba a kin su ba a kyamar su to shikenan kuma za a tsaya kan abin da shi manzon Allah yake so ne za a tsaya kan abin da yazo da shi sai zato an so manzon Allah akan dalili akan hujja an so shi so wanda idan ka so shi zaka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka yace a mahum alaihi fa hadhihi alamatun wannan alama ce ala annaha la tajtami'u sunnatu wal bid'ah sunna da bid'a ba ta taba zama ɗaya ba da ka kawo hadisi ingantacce sai kaga yana ki baya so wa amma allazi ala ala sunna amma wanda ke kan sunna fa innahu idza sami'a hadisan ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in yaji hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa'innahu ya farahu bi zalika yana yin farin ciki da haka ne sai ya amsa sai ya karɓa faidifu kairan ila kairin sai ya raba alkhairi a jikin alkhairi yana kan alkhairi kuma an zo an gaya masa alkhairi sai ya karɓa wa yadifu ilman ila ilmin sai ya raba ilimi akan ilimi sahibu sunnati ya farahu bi ahadisin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mutumin da ke kan sunna yana yin farin ciki yana jin daɗin idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya faɗa ya ce bainama sahibul bid'ati in ka dawo gefe ɗaya dan bid'a kuma yanfiru min ahadith rasulullahi sallama yana gudun hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iya gudun ka iya ladarka hadha shay'un wadihun fil mubtadi'a wannan abu ne wanda yake fili a wajen yan bid'a annahum yuharibuna sunan suna fada da sunna ne li'annaha taqdi ma indahum min al bid'a saboda sunna ita ke hukunci kan abin da ce kai na bid'a tana rusa bid'a ita kullun sunna rusa bid'a take yi ba ta tabbatar da ne bid'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa hadha fihi tanfirun min al-bid'a in ka duba wannan magana akwai kora akwai tsoratarwa akwai gayawa mutum ya gudu ya bar bid'a wa annaha turahilul mahabbati sunna tana tafiyar da son sunna wa turahilul mahabbati sunani min al-qulub kwata kwata zuciyanka sai ta zanto ba ka san magana da manzon Allah ya ce wa ma shahidna illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina da yawa an wayi gari akwai mutanen da suna ambatan manzon Allah amma yanzu an wayi gari ba su son a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su faɗi magana goma ba su ambaci cewa manzon Allah ya ce kaza ba kuma suna nan ana kallon su a cikin mutane kuma da sunan addini to duk lokacin da mutum ya bar sunna to zai fada kan bid'a ne ita ko bid'a za ta yi kokarin raba ka da sunna ne asali son manzon Allah ne ya kai ka wallahi da yawa sun fada kan abubuwa da yawa da tsakani da Allah dan son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kash sai zanto waɗanda ke musu jagorancin ba su dora su sun gaya musu gaskiyan abin da ke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su gaya musu menene ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zanto ibadarka an koya maka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amalarka kana yin irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasuwancinka kana yin irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar hatta nomanka da aikinka na office ko aikin gwamnati kana yin yanda addinin musulunci ya koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan babu abin da ya rage sai da ya isarwa mutane shi to wannan shine zaka so manzon Allah so na gaskiya amma yayin da zanto ba haka ba sai zanto daban abu ne bature da gwado kafin wani lokaci sai a waye gari in an baci manzon Allah ma haushi zaka yi akwai wanda asalin sa ya shigo ne dan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ya waye gari idan aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haushi yake ji kuma akwai su hatta a cikin garin nan Allah ta'ala ya tsare a fili haka kai ba za ka iya ganiya ba amma magana za ta nuna haka magana za ta nuna haka da kuma abin da yake kira yake ambato don haka fahazaril muharramati min al-umuri ku nisanci abubuwan da aka haramta na al'amura li'anna al-muharramati la khayra fiha sawa'un muharramatu shirki aw al-kufr duk abinda Allah madaukakin sarki ya haramta babu alkhairi a cikinsa duk ɗaya ne muharramatu shirki ne awul kufur awul ma'asi ko kuma sabo da an Allah la yuharrimu shay'an fihi khairu har abada Allah madaukakin sarki baya haramta abinda akwai alkhairi a cikinsa wa inna ma yuharrimu ma huwa sharrun mahal duk abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ya hana tsintsar sharri babu alkhairi tattare da shi aw sharrun rajihun aw sharrun musawi ko kuma ka tadda cewa sharri yarin jaye alkhairi akwai alkhairi a ciki amma kuma sharrin yarin jaye shi au sharrun musawun ko kuma sharri yayi daidai da me da abin da ke alkhairi to wannan sai a guji sharrin kwata kwata ba za a je kusa da shi ba kaman giya kaga asali Allah ya ce wa ismuhuma wa ismuha ko akbaru min nafihima Allah madaukakin sarki ya taimake mu ko kuma ya zanto sharri shi ya fi jayi fa'ijinta ma a shishe alkhairin wa sharrin idan abu ya zo ƙwaya biyu akwai alkhairi akwai sharri fa in kana sharru aksara aw musawiyan fatajannabhu idan sharri ya zanto yafi yawa ko yana daidai da alkhairi to ka nisance shi wa in kana alkhairu aksara fala mani'a min akazi idan alkhairi ne fi yawa to ba abin da zai hana ka riƙe alkhairin sai ka watsar da sharri ويستفر الشر اليسير مع الخير الكثير sai zanto an lullube sharri mai yawa da sharri dan kadan da kuma menene alkhairi mai yawan gaske sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'a muna ganewa duk abinda Allah madaukakin sarki ya haramta abu ne wanda zai cutar da bayi don haka idan Allah ya haramta abu sai kaga ga kaza ga kaza sai ku kwatanta da alkhairi da sharrin abin da za ka aikata wanne ne ya fi yawa alkhairin ya fi yawa sai ka tafi gurin alkhairi suna daidai kama alkhairi har abada alkhairi shine ke kai gaci in ka kama sharri shi kenan ka fadi fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala hadha nassul hadith al-irbad bin sariya wannan nassi ne ma waccan magana da malam ya kawo farkon littafin nan ai nassi ne na hadisin irbad bin sariya ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙala yake cewa, Wa azna Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama mau'izatan wajilat min halƙuluhu, wa zarafat min hal'uyun, فقلنا يا رسول الله كأنها موئزة مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور أنا شيء هذا تهذير حديث إرباد بن سارية الله يقال مسجد دايكي سوى وأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئزة annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wa'az a wannan ruwan yace baligatan wanda ya kai makura wajilat min halqulub zukata sun tsorata sirrawa hankali ya tashi wa zarafat minhu aluyun min haluyun idanu sun zudda hawaye saboda bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azin fa yayi kama da ban kwana kamar wannan yana nuna cewa lokacin rabuwanka da mu ya kusa za ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda kusan babu abinda manzon Allah ya rage sai da ya ga musu wani sahabi yace tunda aka yi sallar isha'i manzon Allah yake musu wa'azi yace har sai da sallar asuba ta zo saboda isarwa mutane komai da komai ya zanto ya isarwa mutane alimahu man alimahu yace wajahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ko bai sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai sai da ya fayyace musu Abu Zar al-Ghifari yake cewa tsuntsu da yake wucewa a sama idan akwai alkhairi tare da shi sai da manzon Allah ya gaya mana idan akwai sharri sai da ya gaya mana sai manzon sai suka ce tunda haka ne fa ausina manzon Allah imana wasiya akan me zaka bar mu tunda dai muna ganin cewa zaka tafi zuwa ga Allah to mu san akan me za a bar mu qala sai ce usikum bi taqwallahi wasiyar da nake muku ku rika jin tsoron Allah shine imtisali amrillahi wasnabi nahyihi duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani yaka yace ayi ko na faɗa a hadisi shikenan ku ku aikata shi duk abinda Allah madaukakin sarki ya hana to ku guje shi wasam'i wa ba'a ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hana su tawaye yace ku ji kuma ku bi ku yi da'a ga wanda ya zanto shugaban ku babu tawaye a musulunci wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ne aka sanya shugabanku ya ce ku bi ku yi da'a ga abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba halatta ku yi tawaye illa an tarau kufran bawahan sai idan kafirci ko gani a fili to nan gurin kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq a wani riwaya abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba ko da bawa ne na kasan habasha wanda yake baki akwai kora akan shi fa innahu may ya'ish minkum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wa sahabbai duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara iktilafan kaseera zai ga sabani da yawa wannan zai zo ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza idan haka ta faru to ga abin da za ku yi fa alaikum bi sunnati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rike sunnata ina muku umarni ku rike sunnata don haka a wani riwayan yace taraktukum alal baida lailuha kanhariha la yajibu anha illa halik na barku akan hanya faratas wanda dare da wunin da ranar ta duk ne hasken sa ba wanda zai ce gashi an shiga matsi kaman wata ne daren 14 ba a matsotsoniya wajen me ba a matso matso wajen kallon shi ba ran da ya fito bane ban tana wani ya ce kauce in gani ko bishiya kaza ta tare mu in ya kai daren 14 akwai bishiya da ta tare shi to haka addinin musulunci yake abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai kaman mutane da ran 14 ba a matso matso wajen ganin shi na kowane gari haka za su gan shi a filin sa wata ne ga hitan wasam'i wa qa sai ce duk wanda yana cikin ku zai ga sabani da yawa idan wannan abin ya faru fa alaikum bi sunnati mafita ita ce ku rike sunnata kadai ka dawo kan sunnan manzon Allah ingantacciya ka tsaya wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan kalifofi na shiryayyu almahadiyin masu shiryawa min ba'di a bayana wani abu ne Abubakar yake kai wani abu ne Umar yake akai wanne ne Usman yake akai wanne ne Ali yake akai tamassaku biha ku riko da wannan sunnan nasu wa addu alaiha bin nawadi ku riko ku ci da shi da fikokin ku da tiramin abin nan a haƙwaran nawadi shine tirame ko wannan haƙorin da yake can wanda in ya rike abu shikenan ko lemo za ka buɗe ai da su kuke buɗewa ko dan ba za ka gwada na gaba ba to ka yi riko da sunna riko na gaske kenan wa iyyakum wa muhdathatil umuri annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina muku gargadi ku nisanci al'amurra sababbi da aka kirkira a cikin addini wanda ba yi nazo da shi ba ha za ta tahzirun wannan tsoratarwa ne iyyaka kalimatu tahzirin idan aka ce iyyaka kalma ce ta me ta gargadi wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah lalle duk abin da aka sako shi a addini wanda babu shi a wancan lokacin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bid'a ne wa kullu wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ne ka fada kan bata wa fi riwayatin wa kullu dalalatin fin nar dukkan bata karshi za ta kai wanda yake fada akan ta ne zuwa ina zuwan gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu wa alaikum assalam na'am
akwai gudanar su cewa kamar misali da ake yi ba
musabaka wanda zai ce ita ma bidiya ce daya? Mm. Mm. su sabai bai tsere ne wajen karatun alkurani ba Mm? kowa ai da iya iya kokarinsa suna ana- wannan kuma wa yace in an yi wannan kuma shikenan sai an samu lada abinda ka dauko kace addini ne shi ake magana akan shi ba zancen musabaka ba ana fahimta wato wani abu ne wanda ake sakowa saboda a kare wani abu ba wanda zai zo ya kawo ma masabaka ya ce kuma ya kawo wani abu wanda yake addini ne wanda yake sabon abu ne wannan suna tsirire ne masabakan nan hatta a dawakai ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi don me don gwada mutane a wajen yaki ko ba haka bane ba saboda wannan doki kaza a yi kiyon shi da kaza da kaza saboda in an je yaki a gawa ne zai ci gaba wannan manzan Allah sallallahu ya yi wannan da sahabbai to kaga wannan shi ma matsayin wannan ne amma abinda ake magana abinda ka dauko cikin addini kace shi ma addini ne wanda ba a taba yin shi a wancan lokacin ba kuma ba a san shi ba wannan shi ake magana kuma kace za a samu lada akan shi wannan shine magana Allah ta'ala ya tsare mu kullu muhdathatin fa hiya bid'a dukkan wani abin da aka kirkira bid'a ne wal muradu muhdathatin fid din abinda ake nufi abinda aka kirkira a cikin addini amma al-muhdathatu fi umur al-adat wal manafi wal ma'akil wal masharib wal malabis fa hadhihi bid'atun lugawiyya malin yace dukkan abinda aka fare shi a cikin a cikin abin nan al'amurra na al'ada ne ko abu mai amfani kamar yanzu ayi microphone wani ma zai ce microphone din nan abin nan ne bid'a ne to yace kuma in ka sa microphone zaka samu lada dan kasa ta akwai bambanci tsakanin wanda ya saka da wanda bai saka ba kaga babu wal ma'akil ko abinci yanzu ba ga ai da can taliya ba da me da hannu ake murza ta aiko ta dawo da inji kuma shikenan sai ka ce ko mutu an yi bid'a da aka kawo taliya kuma ga ta nan har ma ta waje ce sai ka ce over ko a ce wani kaza da kaza da sauransu ta wal mashari ko abin sha ai da ruwa a randa ake sha a moda haka dawo ana kulla shi a leda sai aka samu wani abu na ci gaba aka tafi a wata amma akwai su mota su faro to kuma shikenan dan mutun ya sha faro ko ya sha fiya wata kai kace shikenan ya- yayi bid'a addini kawai ruwa ne ya sha Allah ta'ala ya halatta ya halatta mishi ruwa Bravo. mene ce san wanda kawai abu ne an rasa kafai kuma za ka ga shi ma mai faɗin haka kuma in yi zo samu dama sai ga shi ma zo yayi
Wajen da ake musu ana yin maulidi to ana da dama za su Ya kashe mutum to kagan abu mara kyau ne tunda mutum ya ce abin da kake mara kyau ne shi ya ƙi je kan shi to kai ka ce nashi mara kyau ne sai ka guje wa nashin kai ma to amma sai ka ga ana matsowa kuma ana yi to kenan mai kyau ne Allah ta'ala ya tsare mu don haka yace wal malabis da tufafi nan da ana sa farin ya abin nan totur ko ana sa kitani ko kaza aka waye gari alawayyo ko aka waye gari ana sa shadda ana sa kaza ana sa kaza to dan mutun yanzu kasa shadda Senegal ko Gezna wanda ya kai 20 da wani abu sai wannan kuma ya zo sa shaddar 1200 in kuka zo kuka yi sallah shikenan sai a ce ta mai Senegal ta fulada kaga ai kyawun sallan ake wato abin ba a wannan yake ba wannan din Allah ta'ala ya bar wa mutane don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dina yin kiza a dabino suka ce ai ku gashi kaza kaza kaza ya ce ku kuka fi sanin al'amarin ku da noman ku shikenan aka ce a je ai a addini ake magana a yace fa hadhihi bid'un lugawiyya wannan bid'a ne a lugha sabon abu laysa bid'an shar'iyya ba bid'a shari'a ba lakin al-muhdathatu fi din hiya al-bid'u al-muharrama ka kirkira ba addini ka ce addini ne to shine bid'a wacce take ta haram wa hadha fihi raddun ala alladhina yuqassimuna al-bid'a ila bid'in hasana cikin wannan akwai raddi ga wanda suke kasa bid'a gida akwai al-hasana akwai bid'a sayya wa bid'a al-mubah wa yaquluna ta'atari hal ahkamul kamsa sai ce ma al'amurra guda biyar hukunce hukunce guda biyar ne suke bijirwa akai fa haza galad wannan shishigi ne li'anna al-bid'a fi ad-din kullaha dalala dukkan bid'a addini bata ce bi nassir rasul sallallahu alaihi wa sallama da nassi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ce fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala abu ne wanda ake ana kallon wanda baya yi maka ba musulmi ba to kenan musulunci ne to ko musuluncin bai tabbatar da shi ba magabata ba san shi ba su yi ba malam yace wa azannuhum adkalul bid'a al-lughawiyya malam yace bid'a ta lugha suke sakawa wa sammauha bid'an hasana sai su kira ta bid'a mai kyau wal bid'atul lughawiyya mubahatu bid'a ta lugha halal ne misal bina'il madaris wa bina'il arbitati li talab ilm kaman a gina makaranta ayi aji aji ko kuma gina wani santa na neman ilimi misal naqtil masahib kaman dugo da aka sa a Qur'ani da can babu wani hawiha sammauha bid'an hasana sai suka ce mata bid'a ce hasana wa hadhihi laysat bid'a wannan ba bid'a bane hadhihi tabi'atul lisunan wannan bin sunna ne wa ihya'is sunan hanya ce ta me ta tabbatar da sunna fa bina'ul madaris wal arbitatu li talab ilmi gina makarantu da kuma gina wata santa ta neman ilimi wadabul masahib da bugal takaddu wa naqtuha da yi mata dugo hazihi kulluha min al-i'anati ala al-ilmi wannan dukkan abin da yake taimakon ilimi ne kamar musabaka shi ma ko abu ne wanda yake taimakon ilimi za a miki a tahi tsaye wajen yin ilimi fahiya hasanatu wannan abu ne wanda yake mai kyau wahiya sunan shi ma sunna ne fahum imma akazu sunan al-hasana wa samuha bid'a ko dai sirriki sunnoni masu kyau suka ce musu bid'a wa imma annahum samawhu al-umur al-adiya bid'an ko kuma sun kirayi abin nan al'amurra na al'ada sun ce masa bid'a wahiya za ta da kulufin din wannan baya shiga cikin addini li annaha min umurid dunya al'amurran duniya ne fala ta da kulufin din ba ta shiga cikin addini ya kamar lokaci yayi to anan gurin ya kamata in tsaya saboda zuwan lokaci mun zo zamu ƙara bayani akan wannan da ikon Allah abin da na faɗi daidai ka tani da ganin daman Allah madaukakin sarki wanda na yi kuskure kuma daga yin da shaidan da karancin ilimi ko hintuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gaba ki daya ai muna karanta sharhu sunna ko to da ikon Allah kowa ma zai fito fili duk abin da ake kallon shi a boye ko shubuha da aka jefa za ta fito fili Allah madaukakin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam